أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna a talatin ne ko kuma daya ga wata an sanar kenan to yau daya ga watan rajab ko hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina 1442 wadda ta yi daidai da sha uku ga watan biyu shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zoo road a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin al-muqaddimatul iziya na babban malami abul hassan ashadili wanda muke bibiyar sharhi da ta'aliki da bayanai da dalilai a ƙarƙashin littafin fatuhu rabbil bariya na babban malaminmu doktor muhammadu mansur sokoto hafizahullah wannan kuma shine darasi na na 49 ne ko? to 50 ne ko? shine darasi na 50 daidai a darasin da ya gabata mun yi karatu ne a abin da ya shafi karhancin raba sahu mala ya ce an karhanta sahu ya zama tuwan tsitsinka shi an raba shi ba tare da wata larura ba ya kawo mana hadithai da suke nuna wajabci da kuma muhimmancin daidaita sahu kamar hadithin anas kamar ainihin wato hadithin annu'man bin bashirin radiyallahu anhuma sannan kuma muka karanta wata matsala ta wato sallar mamu a guri mai tudu da inda liman yake ma'ana shi liman ya zamanto yana wani guri kwari shi kuma ainihin mamu ya zamanto yana wani guri mai tudu to shi ma dai muka tattauna akan wannan matsalar a ƙarshe dai muka tafi akan cewa asali shine inda liman yake zama a nan mamu suke amma idan wata larura ta sa mamu ya ɗan ɗaukaka kaɗan ko kuma liman ya ɗaukaka kaɗan ɗaukakar da ba mai yawa ba kuma ba da nufin girman kai ba wannan suka ce babu komai to bayan nan sai kuma muka karanta ainihin wato ina jin wannan shine kusan matsala ta karshe a cikin babin sai kuma muka shiga wani fasalin da yake magana akan hukunce hukuncen sallar juma'a inda malai yake cewa ita dai sallar juma'a farilla ce wadda tana kan kowa da kowa cikin mukallafai tafiya zuwa sallar juma'a kuma wajibi ne ga duk wanda yake da nisa da inda masallaci yake to kafin a yi kiran sallah da gwargwadon yadda zai riski sallah wajibi ne ya tawo masallaci ga wanda yake kuma kusa da masallaci to zuwa juma'a baya zama wajibi a kansa sai rana ta yi zawali wasu kuma malaman suka ce a sai in an yi kiran sallah da zara an yi kiran sallah to yanzu zuwa sallar juma'a wajibi ne akan kowa duk wanda yake kusa da masallaci ta masallaci to mun karanta hukuncin sallar juma'a inda malam yake cewa malamai ma'abota ilimi sun haɗa kan cewa sallar juma'a farilla ce akan kowane musulmi ɗa baligi namiji idan ya zamanto lafiyayye ne mun karanta ainihin dalilan da suke nuna wajabci da farillancin sallar juma'a ga wanda ya cika waɗannan sufofi musulmi ɗa baligi namiji lafiyayye kamar faɗin Allah ta'ala ya yi wallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'a har zuwa ƙarshen aya da kuma hadithin abi huraira inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nahnu al-akhiruna as-sabiquna yawmal qiyamah har zuwa ƙarshen hadithin da kuma hadithin ibn mas'ud inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa wasu mutane da suke kin zuwa sallar juma'a ya ce laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas thumma uharriqa ko uharriqu ala rijalin yatakallafuna anil jumu'ati buyutahum sannan mun sake karanta wani hadithin na abi huraira diddai da suke magana akan tsawa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da jan kunne game da kin zuwa sallar juma'a ba gaira ba sabab sannan sai kuma malam yace sallar juma'a tana da wajibai wanda sai wannan wajiban sun cika wato a wato akwai sharuɗa guda bakwai wanda sai mutum ya cika wannan sharuɗan zuwa sallar juma'a ta zama wajibi a kansa na farko dai at takalif takalifanci mutum ya zamanto ba yaro bane ba mahaukaci bane baligi ne kuma mai hankali ne sannan na biyu ya zamanto ɗa ne ba bawa ba sannan na uku ya zama namiji ba mace ba na hudu ya zama mazauni ba matafiyi ba wanda duk mun sharhi da ƙarin bayanin da malamai suka yi a ƙarƙashin wannan da aka za mu tashi akan gaba ta biyar ƙalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala alkhamisu ya ce sharaɗi na biyar cikin sharaɗan wajabcin sallar juma'a alistiɗanu zama bi maudi'in a wani wuri yustauɗanu da ake zama a gurin alistiɗanu zama huwa in baka san meye alistiɗanu ba doktor yake cewa shine an yattakhidhal insanu makanan mutum ya riki wani guri au baladan ko ya riki wani gari waɗannan lahu ya zama gurin zamansa mutum ya kama wani guri ya gina gida ya share fili ya gina gida ya zama gurin zamansa ko ya samu wani gari ya zama nan yake zaune ko da yaushe diman wa da'iman dindindin wannan shine ainihin wato al-istidan wal farqu bainahu wa bainal iqama to menene bambancin istidan da kuma al-iqama al-istidanu zama al-iqama zama to menene ya bambanta tsakanin istidan al-istidan da kuma al-iqama to sai malam yake ce mana wal farqu bainahu bambanci tsakanin al'istidanu zama dindindin a wani guri ko wani gari da kuma al'iƙama wa bainal iƙamati da kuma tsakanin abin da ake kira al'iƙama shi ma zama annal mustaudina shi wanda yake zaune dindindin nawa ya yi niyyar an yattakhidha hadhal balada ya riƙi wannan garin waɗanan ya zama garinsu ya riƙi wannan garin ya zama waɗannan garinsa da haka za a ga a nan yake komai nasa iyalansa suna nan nan yake harkokinsa nan yake komai gurin nan da ya kama ya zauna ya mai da shi kamar garinsu ko da asali ba ɗan nan gurin ba ne to wannan shi ne ainihin al-istitan shi ne kuma ake kira al-mustaudinu wal muqimu shi kuma mazauni wanda ake cewa al-muqim yara fil baladi harakatan kabira shine wanda yaga ana hada-hada mai girma a wani gari aw majalis ilmin ko kuma yaga wani guri ko wani gari da akwai majalisai na ilimi karatuttuka na addini ga sunan duk inda kaje masallace da majalis ana ta karatu yahtaju ilaiha yaga yana da buƙatuwa zuwa ga wannan wuraren saboda akwai majalisul ilm a wuraren aw tijaratan qawiyya ko kuma da ya je gurin sai observation ɗinsa sai ya ba shi cewa nan gurin akwai kasuwanci mai ƙarfi shi kuma ɗan kasuwa ne ko yana sha'awar kasuwanci sai ya zo ya ga inda yake can ba kasuwanci nan da ya zo ya gani sai ga nan akwai kasuwanci mai ƙarfi akwai 'yan kasuwa sosai yastafidu min ha ya ga zai samu fa'ida min ha daga wannan garin in ya zauna an wazifatan ko kuma a'a ya zo garin ne a matsayin ma'aikaci asali ba garinsu ba ne aiki ne kawo shi kamar yadda za a ga musamman aikin gwamnatin tarayya akan ɗauke mutum daga wata jiha a kai shi wata jiha daga wata jiha a kai shi wata jiha to yanzu duk wanda aka ɗauke shi daga wannan jihar ta kano sai aka mai da shi jigawa ko aka mai da shi katsina ko aka mai da shi kaduna to yanzu sunansa almuqim wata wazifa wato wani aiki ne ya kai shi wannan garin sai malai ya bada misali kasafarati diplomasiya kamar wato jakadancin diplomasiya ma'ana kamar wanda aka aika shi ya zama kamar ambasada na wannan ƙasa zuwa wata ƙasa a matsayin yaje aka wato wani kamar special assignment ko duty aka tura shi ina fata an gane shine kamar misalin da malam ya bayar sai ce kamar ainihin wato as-saffara ad-diplomasiya wato shine kaman ambasada wanda ƙasa take aika shi ya wakilce ta a wannan ƙasar ina fata an gane wanda kowace ƙasa za ga akwai irin wannan wannan ta tura ambasadan ta na wuri kaza wani ne ambasadan ta na ƙasa kaza wani ne to kaga shi ma yanzu wani aiki ne wani assignment ne ya kai shi can kila ya shekara biyu kila ya shekara hudu kila ya wuce haka kila ya gaza haka amma kila wani lokaci kuma ko dai yanayin shekarun aikinsa sun kare ko kuma kila an samu canjin shugabanci yanzu an dawo da shi za a tura wani ko kuma wani abu mai kama da haka kaga sunansa almuqim masalan misali fayuqimu bil balad dan haka shi wannan almuqim din yakan zauna a gari iqamatan mutlaqa aw muqayyada ko kuma wato yakan zauna a gari zama mutlak sakakke wanda babu wani lokaci da zai iya dawowa garinsu amma dai at any moment zai iya dawowa an kai shi can kamar wanda muka ce diplomasiya din wanda aka tura shi ya zama ambasada zai iya shekara ɗaya ma a ce an dawo da shi zai iya shekara biyar ma ila ba a da shi ba don haka zama ne yake yi mutlak ba shi da kaidi ba a ce ga iya lokacin da zai baro ƙasa ya dawo garinsu ba ko ƙasarsu ba au muqayyada bi waqatin ko kuma a'a zama ne wanda an yi masa iyaka da wani lokaci an ce nan da shekara ɗaya ko nan da wata shida ko nan da shekara biyu misali to wannan ana kiransa al-muqim fa huwa aqallu martabatan min al-mustawdini dan haka darajarsa da matsayinsa bata kai ta al-mustawdinu ba Allah ya sa malam ya fito mana da wato bambanci tsakanin al-muqim da al-mustawdin an gane bambancin to to sai ce wa ala kalamil musannif wannan magana ka koma can ƙasa ka duba mustafa da an malam ya fa'idan tota ya samu wannan kalman wannan magana ne ta bambanci tsakanin al-muqim da al-mustaudin daga zancen al-sheikh ibn uthaymin fi sharh al-mumti' ka duba mujalladi na hudu shafi na 537 sai ce wa ala kalamil musannif bisa ga zancen mawallafin littafin shi mai iziya domin shi abul hassan ashadali cewa alhamisu na biyar sharaɗin juma'a al'istidanu bi maudi'in yustauɗanu haka yace ko to akan wannan yake so ya taliki shi doktor sai yake cewa ala kalamil musannif akan gina hukunci akan maganar mawallafin iziya lawuji da jama'atan a ƙarƙashin wannan da za a samu wata jama'a minat dullab daga ɗaliban ilimi aqamu sai suka zauna lidirasati domin neman ilimi domin karatu fi baladin a wani gari walau li muddati khamsi sanawatin ko da za su kai tsawon shekara biyar la talzamuhum aljumu'a juma'a bata zama wajibi a kansu ba in mun gina hukunci akan maganar shi ainihin wato abul hasan ashadili mai iziya an fahimta da haka wanda kila ko dai shi a karan kansa ko kuma hukuma ta ɗauki nauyinsa a ce an tura shi wata ƙasa ya je yi karatu shekara biyu ko shekara hudu ko shekara biyar ko fiye da haka to a kodin to wannan magana ta shi mai iziya sai ya kasance kenan in ya je har ya gama zamansa juma'a ba wajibi bace a kansa domin shi almuqimu ne ba almustaudinu bane wanda juma'a take waje ba a kansa kuma almustaudinu ne kun fahimta to sai ke cewa li'annahum laisu mustaudinina saboda su ɗalibai da suka tafi wata ƙasa karatu ba mustaudinai bane ba mazauna bane wanda suka mai da wancan ƙasar ta zama ƙasar su za su zauna dindindin wasahihu sai dai zance da ya fi zama ingantacce wujubul jumu'ati alaihim sallar juma'a wajibi ce a kansu wannan shine kauli sahihi ina fata an gane ba maganar shi abul hasan ashadili ba a zancen da ya fi zama sahihi shine sallar juma'a wajibi ce a kan wa'annan da suka tafi wata ƙasa za su shekara biyar karatu kafin su gaba to dole ne su dinga zuwa sallar juma'a qala al-musannif as-sadisu wato sharaɗi na shida daga cikin sharaɗan juma'a ta zama wajibi akan mutum al-qurbu kusanci bi haithu kamar ya kusanci sai ce ta yanda la ya kunu kada mutum ya kasance minha daga sallar juma'a fi ha daga ya samu sallar juma'a a lokacinta ala aksara min salatati amyal yana gurin da kan ya zo masallaci tsakaninsa da masallaci ya kai mil uku kada ya zamanto wanda juma'a ta zama wajibi a kan ma'ana kusancin kada ya zamanto mutum tsakaninsa da zuwa masallaci daga inda yake ya kai mul uku ya fi mul uku kai aksara min salasati amyal ya fi mul uku domin a wancan lokacin shi mil ukun wa huwa alqadaru alladhi yablughu sautin rafi shine gwargwadon tazarar da sauti madaukaki zai iya isarwa mutum idza kanatir riyahu sakina idan iska tana nitse ba a guguwa ba a iska wadda take abin na a gari ya yi tsit wal aswatu hadi'a sautuka kuma sun yi shiru wato sun natsu shine hadi'a idan aka samu iska ta natsu sautukan mutane sun natsu to wanda yake in aka samu mai babban sauti zai iya daga murya daga nan zuwa inda mutum yake inda bai wuce mil uku ba zai iya jiyowa wal mu'adhdhinu sayyitan sannan ya zamanto mai kiran sallan mai murya wa mabda'ul amyal al-thalath kenan duk wanda daga inda gidansa yake zuwa masallacin juma'a bai wuce mil uku ba a wancan lokacin shine miƙidarin da ake ganin idan aka samu ladani mai murya kuma aka samu gari ba kwaramniya ba abubuwan hawa ba ainihin wato injinan janareto ko injinan nika da za su yi ta ƙara babu gari ya yi tsit to ana ƙaddara wanda gidansa da masallacin juma'a bai wuce mil uku ba zai iya jiyo sautin mai kiran sallah to wanda bai wuce wannan ba yana cikin wayanda zuwa juma'a ta waje ba kansu shi ma yana kusa da masallaci an fahimta ko sai ya ce wa mabda'ul amyal al-thalatha daga ina za a fara lissafin mulamulan nan guda uku wanda daga nan ne mutum in ya wuce su sallar juma'a ta faɗi a kansa sai ce minal manari daga manara wato hasumiyar masallaci daga inda hasumiyar masallaci take to daga nan za a fara lissafi daga nan zuwa inda gidanka yake ya wuce mil uku eh to sallar juma'a ta faɗi a kanka kayi nesa da masallaci a'a daga inda manara take zuwa gidanka bai wuce mil uku ba to sai ka zo masallacin juma'a wakila wasu kuma suka ce a'a min ɗarafil baladi daga gefen garin da masallacin juma'a yake to daga nan za a fara lissafi zuwa inda gidanka yake idan bai wuce mil uku ba to kana kusa da masallaci za ka zo masallacin juma'a walmilu alal mashhur shi ko mil ɗaya bisa zance mafi shahara kama saya ati kamar yadda bayani game da fassarar mil za ta zo nan gaba alfa zira'in zira'i dubu biyu ne shine mil ɗaya kenan daga zira'i dubu biyu haka shine mil ɗaya to kaga kenan mil uku sai zama zira'i nawa dubu shida ina fata an gani wata hadidu bil masafatil mazkura amma iyakance wannan tazarar tafiyar da aka ambata inna ma huwa fi haƙƙil khariji kawai ana magana ne a haƙƙin wanda yake alkhariji an baladil juma'a yana wajen garin da masallacin juma'a yake na fatan gane misali garin da yake ba masallacin juma'a amma garin da ke kusa da shi akwai masallacin juma'a sannan daga inda gidansa yake zuwa inda masallacin yake bai wuce mul uku ba to zai bar garinsu ya tafi a ƙasa ne ya hawa abin hawa ne to zai dai tafi masallacin juma'a zuwa wancan garin da su akwai masallacin juma'a tun da tsakanin gidansa da masallacin an auna bai fi mil uku ba shine zira'i dubu shida Allah ya sa an gane karatun to sai ce wa amma man kana amma wa amma man huwa fiha amma wanda ke cikin garin da masallacin juma'a yake fatajibu alaihi shi kama wannan sallar juma'a tana wajaba a kansa walau kana minal masjidi ko da tazarar gidansa zuwa masallaci ala sittati amyal ya kai mil shida na fata an gane yanzu misali iya fadin birnin kano ai kaga yana da girma da yawa to ka kaddara da kaga ai can masallatai da guda uku ne ai daga masallacin cikin gari na gidan sarki sai masallacin fage ina zaton ban abin nan ba ga dattawa nan dai sai masallacin murtala so saboda ka ga ga wanda suke can wajen na'ibawa ko wani abu mai kama da haka kila masallacin murtala shi zai fi musu sauki to sai sun zo masallaci shi sa a wancan lokacin za ga mutane daga wurare na nesa suke zuwa saboda ba yanzu ne masallaci suka mammatso kusa da mutane da ka fito kila wani ma a kofar gidansa masallaci in wani kuma dan takun da zai kawai titi zai tsallaka ya je masallacin juma'a amma da za ga tafiya ake mai nisan gaske shi sa za ga dattawa in za su tafi masallacin cikin gari ko masallacin murtala daga cikin gari suke so su tafi masallacin murtala ko kuma za su je masallacin ainihin wato waje na fage to sai ga kila tun irin wajen karfe goma nan ko sha ɗaya masu himmarsu saboda a kafa ake zuwa sai ga mutum da dadduma sai ya yi wanka ya tafi to wannan duk wanda a garin da yake masallacin juma'a yake to koda daga gidansa zuwa masallacin juma'a ya wuce mul uku ya kai mul shida sai ya zo masallaci wajibi ne ya zo masallaci wancan bayanin da aka yi ana magana ne ga mutumin da masallacin juma'a ba a garinsa yake ba yana wani garin amma yana kusa da gidansa bai wuce mil uku ba aka ce sai ya je amma wanda shi masallacin juma'a a garinsu yake amma fa yana da nisa da inda masallacin yake ya kai kamar mil shida shi wajibi ne sai ya je sallar juma'a hada jitihadun min ba'd ahli al-ilm doktor ya ce wannan duk bayanin da kaji ijtihadi ne na malamai ma abota ilimi Allah ya saka musu da alheri ijtihadin su ne wa laysa fi zalika nassun ma'sumun babu wani nassi tsararre daga kuskure akan wannan magana yurjau ilaihi da za a iya komawa kanta babu wannan magana duk da malam ya kawo mana anan to babu wani, wani dalili wani nassi karar ingantacce da zai zama madogara da za a koma zuwa kansa akan wannan magana wata tagayyarul fatwa da aka fatawa tana iya canzawa fi mithil haza a irin waɗannan abubuwan hasba zurub gwargwadon irin lokacin da ake ciki wal ahwal da halayen da ake cikinsu ma'ana irin wannan matsala tana daga cikin irin matsalolin da zaka ji fatawoyi kan canza fatawar da yanzu shi malam abul hasan ashadili ya ɗauko mana ta malamai a wancan lokacin to a yanzu za ta iya canzawa tana cikin irin matsalolin da fatawa kan canza saboda canzawar lokaci canzawar yanayi da halayyar mutane wal asrul hadith da kuma zamani da ake wato al asrul hadith wato zamani da ake cikinsa na yanzu walillahi alhamdu mun gode wa Allah wato al'asrul hadith walillahi alhamdu zamanin da muke ciki godiya ta tabbata ga Allah ya shahadu taƙadduman fitaisiri subulil muwasalat wato shaida ne wajen ci gaba da aka samu fitaisiri subulil muwasalat na sauƙaƙa hanyoyin sadarwa la mathila lahu wanda babu irin ta'ada akwai hanyoyin sadarwa kafofin sadarwa yanzu akwai amsa kowa inda an ce in mutum yana daga inda gidansa yake akwai mil uku in bai wuce mil uku ba zai jiyo sautin mai kiran sallah to yanzu zai iya jiyowa yana mil goma ba domin wani masallacin akwai doguwar manara sannan akwai sifiku masu karfi sai ka ji kana wata unguwa can sai ka dinga jiyo sautin wani masallaci da ka san kila a kusa da kai ko a unguwarku da haka akwai wannan abin nan din wala mazida alaihi kuma babu wani ƙari babu wani abu na ƙari akan wannan a yanzu da aka samu ma'ana ci gaban da ake da shi yanzu babu kwa irinsa falyattaqi mur'un rabbahu dan haka mutum ya ji tsoron ubangijinsa kar mutum ya dogara da wancan karatun to ai ni gidana gaskiya unguwar da muke ba masallacin juma'a he mun fito mun je wata unguwar kuma an ce bai in mutum ya wuce mul uku kawai ya zaman sa to sai malam ya ce mutum ya ji tsoron Allah yanzu Allah ya kawo mana sauki akwai loud speaker da yanzu aka daga ta za ka sha mamakin nisanta za ka jiyo kiran sallah za ka jiyo ana hudu ba za ka jiyo ana sallah da aka sai ka biyo wannan sautin ka zo masallaci wal yu'addi wajibahu dan haka mutum ya ji tsoron Allah ya zo ya bada wajibinsa hasbal mustata gwargwadon ikonsa la yukallifu Allah wa la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha domin Allah baya kallafa wa rai sai gwargwadon abin da za ta iya iya ikonta an fahimci wannan matsalar da haka wannan matsala da ya kawo sharaɗi na shida to sharaɗi ne wanda cewa kusanci to yanzu kusancin da ake da shi da ba irin kusanci bane na yanzu yanzu in da mutumin da yake guri kaza ya yi nesa to yanzu saboda ainihin wato amsa kowa da na'urori na zamani da ake da su to yanzu a kusa yake domin abin duk da ake zai isa zuwa gare shi mafhum qala al-musannif as-sabi'u yace sharaɗi na bakwai daga cikin sharaɗan wajabcin juma'a as-sihhatu lafiya fala tajibu ala maridin sallar juma'a ta faɗi ba wajibi ba ce akan mara lafiya wa in sahha amma in ya samu sauƙi ya warke qabala an tuqama kafin a tada sallar juma'a har aka lokacin yayi har aka yi hudu ba duk yana cikin jin jiki amma Allah da kudurarsa kamar cirar kaya dab da za a tada sallah kawai sai ya ji ya watsake to yanzu lazimathu zuwa sallar juma'a ta zama masa lazimi ta wajaba a kansa almaridu alladhi yashuqqu adh-dhahabu alai ila al-jumu'a wani irin mara lafiya ake kawai da mutum ya dan ji zazzabi ko ya dan ji ciwon kai kawai sai ya kwance sai ya ce ai an ce mara lafiya sai malam ya ce a'a mara lafiyan da zuwa sallar juma'a zai zama masa da wahala aw ya khafu ziyadatul marad ko kuma ma yana tsoron karuwar rashin lafiyar akwai rana yana tunanin jikinsa dama akwai zazzabi in ranan nan ta dake shi yana tunanin zai iya sake rabkewa aw budahu ko kuma jinkirin warkewar rashin lafiyar budahu kenan wata akhirahu shi ma da jinkirin ne ina fata an gane la ta jibu alaihil juma'a to mara lafiyan da ko dai ba shi da lafiya in ya ce zai je masallacin juma'a akwai mushakka ko kuma rashin lafiya za ta iya karuwa ko kuma in ya ce zai dinga zuwa masallacin juma'a zai daɗe bai warke ba to a nan sai malam yake cewa la ta jibu alaihil juma'a juma'a ba ta waje ba akan wannan mara lafiyan da yake shiga cikin irin wannan yanayin wa yulhaqu bihi har wa yau ana riskar da shi ana riskarwa ga shi mara lafiya din man ya ƙomu wanda ya tsaya bi tamridihi da yin jinyarsa ila an kwantar da shi a asibiti ne kuma akwai wani wanda aka sa shi yana kula da shi shine mai jinyarsa to kamar yadda sallar juma'a ta faɗi akan shi wanda ke kwancen ba zai iya zuwa ba to kuma ta faɗi akan shi mai jinyar tasa la yumkin hulistigna wa anhu matukar ba zai iya wadatuwa ga barin majinyacin ba amma idan ya dan samu sauki sallamarsa ne kawai ba ba amma shi ba zai iya zuwa ba amma zai iya majinyacin zai iya zuwa ya sallar juma'a ya dawo ba tare da ya bukace shi ba to shi ma majinyacin zai je masallaci amma a irin lokacin da lalle yana cikin yanayin da ba yanda za a matsa kusa da shi yana bukatar mai jinyarsa to shi ma majinyacin sallar juma'a ta faɗa kansa wa qad warada fi zalika hadithul mursal akwai wani hadisi sai dai hadisi ne mursali wanda ya zo akan wannan mas'ala an tariq bin shihab daga tariq ibn shihab عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دغا النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa aljuma'atu haqqun wajibun sallar juma'a wani haƙƙi ne wajibi ala kulli muslimin akan kowane musulmi fi jama'atin yayi sallar juma'a sa a cikin jam'i illa arba'atan banda mutum hudu su an ɗauke musu sallar juma'a abdun mamlukun bawan da ake mallaka aw imra'atun ko mace aw sabiyun ko ƙaramin yaro aw maridun ko mara lafiya wannan hadisin kamar yadda aka faɗa mursalun sahihul isnad isnadin sa sahihi ne amma hadisi ne mursali akhrajahu abu daud abu daud ya ruwaito shi hadisi na 1067 imam al-baihaqi mujalladi na uku shafi na 172 ad-daraqutni mujalladi na biyu shafi na uku al-hakim mujalladi na 1 shafi na 425 qala al-hafiz al-hafiz ibn hajar yake cewa sahahu ghairu wahidin wato da yawa malamai sun inganta wannan hadithin wa qala an-nawawi wa qala an-nawawi imam an-nawawi yace isnaduhu ala shart ash-shaykhain domin isnadin wannan hadisin yana bisa sharadin bukhari da muslim shurudu ada'iha yanzu waɗannan sune sharadan wajabcinta kafin sallar juma'a ta wajaba akan mutum sai ya cika waɗannan sharuɗan ko da yake akwai sharuɗan da ijtihadi ne ba nasi akan su kamar yadda muka karanta sai kuma shurudu ada'iha sharaɗan bayar da ita sallar juma'a ɗin wani ada'iha arba'atu shuruɗin wato wajen bayar da sallar juma'a akwai sharuɗa guda hudu al'awwal na farko al'imamul muqim liman mazauni ba matafi ba falata sihu afzazan sallar juma'a ba ta inganta ɗaiɗaya shine afzazan ɗaiɗai wannan ya tasa wannan ya tasa ba sallah bace wadda take iya karbar ayi ta daidai shine ma'ana fala tasihu afzazan ba ta inganta ayi ta daidai wala bi imamin musafirin haka ba ta inganta da liman matafiyi misali liman a nan gari yake kawai sai ya tafi a je wani gari to shi ai sallar juma'a a karatun da muka yi tunda ta faɗa kansa ba zai sallar juma'a ba zai zama liman ba a can garin duk da cewa akwai maganganu kamar yadda za mu karanta insha Allah الثاني sharaɗi na biyu aljama'atu jama'a an samu liman wanda yake mazauni ba matafi ba sharaɗi na biyu an samu jama'ar da za a yi sallar juma'ar wahiya ita kuma jama'ar gairu mahduda bi adad gairu gairu mahdudatin bi adadin makhsusin ba a iyakance jama'ar da wani adadi keɓantacce ba ma'ana ba a ce wayanda za su yi sallar juma'a sai sun kai mutum dubu ko mutum ɗari biyar ko mutum kaza ba ba iyakance ba walakin sai dai malam abul hassan ashazili ya ce la tujzi'u min hassalata mutum uku sallar juma'a su ba ta isar musu ba ta isuwa ita sallar juma'a da mutum uku walal arba'a ko mutum hudu wa ma fi ma'ana zalika da dukkan adadin da yake da irin wannan ma'anar kenan kamar irin mutum biyar kamar irin mutum shida duk yana cikin wa ma fi ma'ana zalika ma'ana ana son a ga gangankon jama'a sai a ga mutum uku ko mutum hudu ko mutum biyar ko shida a'a sallar juma'a jama'a ake bukata yake cewa balla budda yace balma la budda ba makawa an ya kunu su mutanen da za a yi sallar juma'a da su su kasance adadan sun kai adadin da ta takarra bihim ƙaryatun alƙarya za ta iya natsuwa da su za ta iya tabbata da su ko iya su su kaɗai za su iya wadatuwa su ci gaba da rayuwarsu mustaghnina an gairihim sun wadatu gabarin wasunsu ko su su kaɗai za su iya ci gaba da rayuwarsu a garin aminina ala anfusihim suna da aminci akan kawunansu suna ganin ko da wani abu na barazana ya zo su su kaɗai za su iya kare kawunansu to ya zama sun zama irin wannan adadin mutanen ba a ce dai su ɗari ko ɗari biyu ko kaza ba amma su zama adadin mutane ne waɗanda ba mutum biyu biyar a'a su zama adadin mutanen da gari zai iya zama zai iya kafuwa da su za su iya wadatuwa su kaɗai su yi ta rayuwarsu ko da wasu ba su karu ba sannan za su iya ba wa kansu aminci ba za su shiga cikin tsoro ba iya su su kaɗai to su zama wannan adadin wa hadal adadu to wannan adadin da malam yayi bayanin sa yanzu sharɗun sharaɗi ne filiptida a farkon fara sallah din in za a fara sallah ya zama an fara da irin wannan adadin da malam ya mana bayani yanzu lafid dawami a ba cikin dawwama a cikin sallah har karshe ba kenan in aka fara da wannan adadin mai yawa sai wani dalili yasa ana cikin sallah sai wasu suka tsere suka gudu sai aka bar wasu adadin mutane yan kaɗan sallar juma'a ta yi fa inin faddu idan jama'a sai ta watse ta tarwatse min khalfil imam daga bayan liman wa baqiya minhu musna ashara sai aka bar mutum goma sha biyu su kaɗai suka rage li salamihi su suka tsaya har liman yayi sallama sahat sallar juma'a ta yi wa illa in ba su kai sha biyu ba inda suka tsaya fala ba te ba an fahimci wannan maganar abul hasan ashazili kenan sai malai ya ce alhamdulillah adikum Allah wa yaslu barku yace aljum'atu ismun lil ijma' ita kanta sunan juma'a din sai mala yace ismun suna ne lil ijtima' da yake nuna tattaruwa da haduwa walidhalika dan haka tahtaju ila jama'a sallar juma'a tana buƙatar jama'a wala tan aqidu bi wahidin abadan sallar juma'a ba za ta taba kulluwa ba da mutum ɗaya tak tun ɗaya kawai ce bari kawai tsaya ya hudu ba shi kaɗai ya ta da sallar ya sallar juma'a ba zai yi ba an fahimta ko sai yake cewa wala bal aljama'atu shartun yake cewa bal jama'a sharadi sharadi ce min shurudi sihatiha na sharaɗan ingancin sallar juma'a ittifaƙan wannan malamai sun haɗa kan haka lalle sallar juma'a jama'a ake bukata da haka in mutum shi kaɗai ya sallar juma'a ba ce ba wa warada fiha hadisu ɗarik bin shihab as-sabiq domin akwai hadisin ɗarik bin shihab ya zo akan wannan maganar wanda ya gabata aljuma'atu haqqun wajibun ala kulli muslim wato sallar juma'a haƙƙi ce wajibi akan kowane musulmi fi jama'atin a cikin jam'i illa arba'a banda mutum hudu abdun mamlukun bawa da ake mallaka a wimra'a ko mace au sabi ko karamin yaro au maridun ko mara lafiya walakin ikhtalafu sai dai su kuma malamai sun tattauna sun yi sabani fil adadin ladhi tan'aqidu bihi al-jumu'a game da adadin da sallar juma'a take kulluwa da su malamai sun tattauna malamai sun tattauna game da adadin mutum nawa ne sallar juma'a take kulluwa da su to sun tattauna ila hamsati ashara mazhaban zuwa mazhaba goma sha biyar mazhaba ɗaiɗai har goma sha biyar ce akan mutum nawa ne juma'a take kulluwa da su zakara halhafis filfati in ka koma cikin fatahul bari ibn hajar al-asqalani rahimahullah di ya kawo su mazhabobin guda goma sha biyar ɗin ina fata an gane warrajihu minha sai malam ya sauƙaƙe maka sai ce amma zance mafi rinjaye a cikin mazhabobin nan guda goma sha biyar shine annaha ita sallar juma'a tan aqidu tana kulluwa bima tan aqidu bihil jama'a da irin adadin da sallar jam'i take kulluwa da su wa huwa nani fama fauk shine daga mutum biyu zuwa sama an fahimta wannan shine zance mafi rinjaye sallah raka'a ɗaya wato mutum biyu za su iya sallar juma'a liman ɗaya da mamu ɗaya liman ya hau kan mumbari ya yi wa mamunsa guda ɗaya hudu ba cikin akawal ɗin da mazhabobin gaba ɗaya wannan shine zance mafi rinjaye li'annahu yace abin da yasa wannan zancen ya zama shine rajihi la yujadu dalilun sabitun domin duk wa'ancan mazhabobin ba a samu wani dalili tabbatacce ba alashtiradi akthar min zalika da yazo da sharadin sama da mutum biyu sallar juma'a take kulluwa da su ba wannan dalilin duk ijtihadi ne na malamai da haka zance mafi rinjaye shine daga mutum nawa jam'i yake farawa daga mutum biyu to har sallar juma'a ma wa qala shaukani imamu shaukani yace kadin aqadat sa'iru salawati bihima domin hakika ragowar salloli jam'in su yana kulluwa ne bihima da mutum biyu ya'ani bithnaini yana nufin da mutum biyu bil ijma wannan ijma'in malamai ne ba mai sabani akan haka duk malamai sun yadda jam'i yana farawa yana kulluwa ne da mutum nawa biyu wal juma'atu sala sallar juma'a ita ma sallah ce kamar yadda aka ce duk sallah tana kulluwa sauran salloli duk jam'insu yana fara daga mutum biyu to ita ma sallar juma'a sallah ce in ji malam shaukani fala taqtassu bi hukumin dan haka ita sallar juma'a ba ta kebantuwa da wani hukunci yukhalifu ghairaha hukuncin da ya saba wa wata sallar da ba ta juma'a ba illa bi dalilin sai an kawo dalili in ko ba dalili to sallar juma'a kamar sallar azhar ce kamar la'asar kamar magariba kamar isha da asuba daga mutum biyu ake fara ta mafhum wala dalila ala atibari adadin fi haza idin da haka ba za a yi wani babu wani dalili na la'akari da wani adadi a cikin sallar juma'a za'idin alal mu'tabar wato adadin da ya karu alal mu'tabar da ake la'akari da shi fi gairiha a wata sallar da ba ta juma'a ba kamar yadda wata sallar da ba ta juma'a ba adadin mutum biyu ne to babu wani dalili da ya nuna ita juma'a sai an haura mutum biyu sannan jam'in ta yake kulluwa ba wannan dalilin وقد قال عبد الحق مالا عبد الحق yake cewa la yathbutu fi adad al-jumu'ati hadithun ba hadisi ko kwaya ɗaya da ya tabbata game da adadin mutanen da sallar juma'a take fara da su babu kaga duk wancan mazahib din da kaji an ce guda goma sha biyar ijtihadi ne wani ya ce yana ganin sai sun kai mutum ashirin wani ya ce sai sun kai ɗari wani ya ce sai sun kai kaza haka duk ijtihadat ne wa kadhalika qala as-suyuti haka malam suyuɗi ma alhafizu suyuɗi ya ce lam yathbut fi shay'in min al-ahadithi ta'yinu adadin maksusin ayyana wani adadi na musamman bai tabbata ba cikin wani abu na hadisai babu wani hadisi da ya zo ingantacce da ayyana wani adadi na musamman game da sallar juma'a intaha wa mimman zahaba ila hadha daga waɗanda suka tafi akan wannan cewa juma'a daga mutum biyu take jam'in ta yake farawa at-tabari akwai imamul mufassirina imamu tabari ibnu jarir tabari wa daud da kuma ainin daudu zahiri wan nakhai da kuma malam ibrahim an-nakhai wa ibn hazm al-andalusi da kuma ibn hazm wayannan duk sun tafi akan cewa jam'in juma'a daga mutum biyu shi ma yake farawa وأما شيخ الإسلام ابن آه وأما شيخ الإسلام أما شيخ الإسلام ابن تيمية farajjahan iqadaha bi thalathatin shi sai ya rinjayar da sallar juma'a tana kulluwa ne da mutum uku imamun wa mustami'i na tsanaini liman da masu sauraro mutum biyu na fatan gani to yanzu kaga game da waccan matsalar da muke ta karanta kadeji adadin juma'a ba shi da wani takamaimai kamar yadda ragowar salloli suke fara jam'in su to a jam'in su yake farawa haka ita ma juma'a الثالث sharaɗi na uku cikin sharaɗan wato bayar da sallar juma'a aljami'u masallacin juma'a an samu liman an samu mamu to kuma samu masallacin juma'a falata sihu sallar juma'a ba ta inganta fi gairihi a wani aljami'u masallacin juma'a wala ala saɗihihi kamar yadda sallar juma'a ba ta inganta a kan sauran masallacin juma'ar saɗihihi kan rufinsa mutum ya hau kan rufin masallaci shi ma ya fita daga cikin masallaci ba wannan saman baya da hukuncin masallaci wala fi baiti kanadilihi ko ɗakin fitulinsa ɗan suto da ake a masallaci mutum ya shiga ɗakin da ake ajiye fitulu ko ake ajiye tarkace ko amplifier ta da lasifika nan ma sunansa ɗakin amplifier ba shi da hukuncin masallaci da haka mutum ba zai salla ba irin wannan ɗakin wa fi ma'anar jami' fi gairi haƙƙihi a cikin yana cikin ma'anar masallacin juma'a a haƙƙin wani wanda ke cikin masallaci rihabuhu haraban masallaci ita ma ga wanda baya masallaci ya cika sai mutum ya tsaya a rahaba haraba da ake cewa to ita ma tana da hukuncin masallaci in masallaci ya cika wa turuku da titina da lunguna da hanyoyi almuttasilatu bihi wanda take hanyoyin da suke saduwa da titinan da suke saduwa zuwa ga masallaci su ma masallaci ya cika haraba ta cika yanzu mutane ga wasu nan akan titina wasu a cikin lunguna kenan duk a daidai wannan lokacin da lungunan da titinan duk su ma suna cikin hukuncin masallaci mafhum amma sharadi malam ce idan tasalati sufufu idan sahun ya haɗu kada ya zama kawai inuwa ka bi akwai guri a masallaci ko akwai guri a haraba ko akwai guri kusa da harabar amma kai kawai kamar yadda al'adar mutane take kawai mutum shi inda ya ga dama nan zai zauna ba inda shari'a take so ya zauna ba shi inda ya zaɓi zai zauna a nan zai zauna ba zai shiga masallaci wani da wuri zai je amma shi ba ya shiga masallaci akwai wata bishiya kamar ta asiri shi nan ne kullum nan yake zuwa ya kama lodge ɗinsa nan shi nan wurin abin nan ɗinsa a masallacin ma ake rige-rigen gidan wato gidan gaban sahun gaba amma wani zai je da wuri saboda gidan gaban ba bango ta baya sai ya koma can bangon baya kawai saboda ya dan jingina bawan Allah na ba ta gane to haka shi ma sai ga wani kawai inuwa ya bi ko kuma kawai ga inda wasu 'yan majalisar su ko mutanensu suke zama shi ma anan zai zauna ko da tsakanin gurin ba wani sahu da yake zuwa har inda yake sharaɗi shine inda kan hanya yake zama hukuncin masallaci idan sahun ya haɗa kan hanyar ya je har inda kake sharaɗi na biyu wa baƙal masjidu kuma masallacin ya tsuke ya ƙuntata ya zama ba ba zai iya ɗaukan mutane ba hada aidan min ash-shurut allati la yathbutu laha dalilun الدكتور ko professor Muhammad Mansur Sokoto yake cewa wannan shi ma har wa yau na daga cikin sharuɗan da babu wani dalili da ya tabbata a kai bal sabata khilafu zalika yace kai sabanin haka ne ma ya tabbata kama rawabnu abi shayba kaman yanda ibnu abi shayba ya rawaito hadisi an amirul mu'minin Umar daga amirul mu'minin Umar radiyallahu anhu annahu kataba ila ahli al-bahrain ya rubuta takarda ya aika wa musulmin Bahrain ya ce an jami'u haithu ma kuntum ya ce ku yi sallar juma'a ku inda kuke da aka ga ashe ba sharaɗi ba ne sai ginannen masallacin juma'a ku yi sallar juma'a duk inda kuke in ji sayyidina umar ya aika wasiƙa zuwa ga mutanen bahrain da aka aka samu wani fili kuna ta fama ku gina masallacin juma'a ko ana bukatar masallacin juma'a guri ga fili ana da shi amma har yanzu ba a samu wani bawan allah ya gina ba ku yi sallar ku haka samu shimfiɗu a sa lasifika dirran juma'a zuwa sallah har a samu lokacin da Allah ta'ala zai ba da iko a gina maimakon ga fili mutane suna bukatar juma'a a gurin ba masallacin juma'a kusa da su yayi nesa kuma ana da bukatarsu a gurin amma fa fili ne to ashe kaji ga sayyidina Umar ya rubuta mutanen Bahrain ya ce su sallar juma'a sa duk inda suke sai a shimfiɗa shimfiɗu ranar juma'a a sa lasifikoki a jikin bishiyoyi na kusa da gurin kawai shi kenan liman ya zo a sa masa wani ɗan benci ko wani ɗan dandamali ya hauye wa mutane hudu ba a yi sallar juma'a an fahimci wannan domin a nan babu wani dalili da ya ce sallar juma'a ba ta tabbata ko ba ta inganta sai a masallacin juma'a ka duba ainihin wato isnadin wannan hadithi sahihi ne a kharaja ibn abi shayba ibn abi shayba ya rawaito wannan hadisin hadisi na 568 bal sai malam addoktor yake cewa bar ma kawai inna awwala jumu'atin ai farkon juma'a juma'a jumi'at fil islam farkon juma'ar da aka yi a musulunci ba'ada jumu'atin masjidin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan juma'ar da aka yi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kanar bi qaryatin sallar juma'a ta biyu ita ce wadda aka yi ta a wata alƙarya min ƙural bahrain daga wasu daga alƙaryu daga cikin biranen bahrain ismuha juwafa sunan wannan alƙaryar da aka tsaye da sallar juma'a ta biyu bayan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ana kiran alƙaryar juwafa wala jami'a fiha yawma idin kuma ba masallacin juma'a ginanne a wannan lokacin amma suka share guri kawai suka yi sallar juma'a su wannan hadithi imam bukhari ya ruwaito shi hadithi na 892 da kuma 4371 arrabi'u sai sharadi na hudu al-khutbatu qabla as-salah kaga can mun samu liman an samu jama'a yanzu mun ji cewa liman ga sharadinsa jama'a daga mutum nawa biyu lalle sai a masallacin juma'a mala ya kawo sharaɗin sai a masallacin juma'a yanzu mun ji ba dalilin da ya tsayu akan cewa sai a masallacin juma'a to ga sharaɗi na hudu arrabi'u na hudu al-khutbatu huduba qabala salati kafin ai sallar juma'a wala tasihhu al-khutbatu hudubar ba ta inganta illa bi huduril jama'a sai da halartar jama'a liman ba zai zo da wuri kawai ya kama lasifika ya kama zabga larabci ya tarata ta larabci ba kowa to kaga ba ma'ana kenan shi yasa ba ta inganta sai da halartowar mutane allati tan aqidu bihimul juma'a kaji ma ya mai da mu maganar mu ta dazu amma fa jama'ar da juma'a take kulluwa da su kenan in mutum biyu sun zo liman ko da lokacin hudu ba yayi sai ya jira kenan according to maganar Abul Hasan Ash-Shadili amma mun koma tarjihin da malam doctor yayi mana cewa ko da mutum in ka dauki maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da mutum biyu sun shigo masallaci liman zai iya hawa shi na uku ya musu hudu ba in muka ɗauki kuma magana rajiha ta ba ta shekul islam ɗin ba shine ainihin wato liman yana shigowa ya tarar da mutum ɗaya mamu kawai zai iya hawa mun bari ya fara hudu ba sauran sadis ka ko ikhtilafal fuqaha sai ce nan shi ma malamai masana fiqh sun yi saɓani halil khutbatu shartun shin wai hudubar juma'a sharaɗi ce fi sihhati salatin juma'a na ingancin sallar juma'a ta yanda in ba a yi hudu ba ba sallar juma'a ba ce ba ala qaulaini to malamai sun yi sabani akan maganganu guda biyu alqaulul awwal qauli na farko inna khutbatal juma'a malaman farko suka ce lalle hudubar juma'a shartun lalle sai an yi ta domin sharadi ce fi sihhati salati wajen ingancin sallah sallah ba za ta inganta ba sai da hudu ba wa ilaihi zahabu fuqaha'ul mazahib al-arba'a akan wannan fahimta malaman mazhabobin nan guda hudu da akanta suke akanta suka tafi min al-hanafiyya tun daga kan mazhabar hanafiyya kamar yadda ka koma cikin al-mabasut na sarkhasi mujalladi na biyu shafi na 100 shafi na 23 da al-hidaya sharhi na bidayatul mubtadi na ainihin margina ne shi ma mujalladi na ɗaya shafi na 833 ka koma bada'i'u sana'i a cikin wato fi tartibu shara'i mujalladi na biyu shafi na 151 na malan kasani alhanafi ka koma kuma ka duba albaharun ra'iq sharhi ne na kanzud da ƙa'iq na ibn nujaym mujalladi na biyu shafi na 152 ka koma kuma tabyinul haqa'iq sharhi ne na kanzud da ƙa'iq ma'a hashiyatu shibuli wato ko shibulli mujalladi na biyu shafi na 24 wannan za ga mazhabin hanafiya sun tafi akan cewa sharaɗi ne sallar juma'a ba ta inganta sai da hudu ba wal malikiya malikiya su ma ba basu a baya ba ita ce mazhabinsu kamar yadda ka koma cikin alkafi fi fiqh ahli madina mujalladi na ɗaya shafi na 249 na ibn abdulbar da kuma bidayatul mujtahid mujalladi na ɗaya shafi na 160 na ibn rushd da kuma sharhin muktasar khalil na ainihin wato malam kharshi mujalladi na biyu shafi na 78 da kuma ikimalul mu'lim na alqadi iyad wato mujalladi na uku shafi na 220 da na 56 da kuma aljami li ahkamil qur'an na imamul qurtubi mujalladi na 18 shafi na 107 da kuma alfawakihud dawani wani sharhi ne da aka yi wa risala fawakihud dawani mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da shida na malam na farawi wannan su kuma malikiya za ka ji su akan haka suka tafi cewa hudubar juma'a sharaɗi ne sai da ita juma'a za ta inganta wa shafi'iyya da kuma mazhabar shafi'iyya su ma wannan shine fahimtar su kamar yadda in ka koma cikin ainihin alhawil kabir mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da talatin da biyu na mawardi da kuma almajmu sharhul muhaddab mujalladi na hudu shafi na 513 da almugunil muhtaj ila ma'arifati ma'ani alfazil minhaj shi ma mujalladi na ɗaya shafi na 549 da al-iqna fi halli alfaz abi shuja abi shuja na al-khatib wato al-khatib shafi na 180 wannan su ma sun tafi akan haka wa ibn hazm wannan ita ce mazhabar ibn hazm a'a wal hanabila kai ko wal hanabila da kuma mazhabar hanabila kamar yadda an ka koma almuguni na ibn qudama za ga wannan maganar a mujalladinsa na biyu shafi na 150 da alfuro wa tashihul furo mujalladi na uku shafi na 164 na ibn muflih da almubdi sharhin almaqni mujalladi na biyu shafi na 159 da al-insaf fi ma'rifatir rajih min al-khilaf ala madhhab al-imam al-mubajjal ahmad bin hanbal shi kuma mujalladi na biyu shafi na 500 da 386 na malam mawardi da kashful mushkil na ibn al-jawzi mujalladi na 1 shafi na 460 zaka ga su ba wannan shine mazhabin sa akan haka ya tafi cewa sallar juma'a hudubarta sharadi ne na ingancinta haka hanafiya suka tafi malikiya ma wannan ne na ra'ayinsu shafi'iya haka haka hanabila mun ji kaulin malaman kaulin mazhabi na farko ko to an ce lokaci yayi sai mu tashi kaulin mazhabi na biyu sune waɗanda suka ce hudu ba ba sharadi bace a sallar juma'a mustahabbiya ce kawai to su kuma zamu ji ainihin wato abin nan ɗinsu kuma zai kawo mana dalilan wayancan na farkon da kuma dalilan masu ra'ayi na biyu insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik